أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin ga wata na sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace wa uku watan hudu miladiya ta 2021 da izin allah wannan zai zamanto darasi na shidda a cikin littafin ulul amal wa kaifiyatul ilaj ko kuma ka kira shi da suna addarul akhira bi mana bayani aka abin da ya shahi ranar lahira da irin kimtsin da ya kamata dan adam ya ma wannan ranar tinkahin ta zo saboda tabbacin zawanta yau za mu tashi safha ta goma sha biyu fashi na goma sha biyu mali ya ce assalafu wa hadithuhum an qisaril amali malin zai mana magana akan magabata halin magabata wa hadisuhum sannan kuma da maganganunsu ko kuma zantuttukansu an an qisaril amal game da takaita guri a rayuwa imana magabata na gari suna da maganganu da yawa akan abin da ya shahi wajibcin takaita guri a cikin rayuwa مالك أخرج البخاري معلقا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الإمام البخاري الله يرحمه أغريشي ya zo da hadisi amma hadisi ne wanda yake mu'allam iya daga cikin mu'allaqat nashi mu'allaqat na al-Imam bukhari kala biyu ne idan zamanto hadisi ne wanda ya rawaito shi da siga ta al-jazm aljazumu bi ma'ana tabbatarwa to wannan koda mu'allaq ne ana ɗaukar shi kai tsaye a matsayin hadisi ne wanda yake ingantacce amma idan ya rawaito shi da siga ta at-tamrid at-tamrid bi ma'ana siga wadda babu tabbatarwa a cikin ta misali yace ruya ko kuma yurwa ko kuma hukiya kaga ba san baugar daga wane ne aka hakaito abin to wanda shi kuma wani daga cikin shi bayan bibiyan ana iya yana iya zamantowa ingantacce wani kuma ya zamanto ba ingantacce ba kenan kala biyu al-Imam al-Bukhari yake cewa daga Aliyu ibn Abi Talib Allah ya da gare shi yake cewa Aliyu yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaykum musnatan ku sani cewa mafi abinda nake jiye muku tsoron shi ithnatani wasu abubuwa guda biyu wannan magana ce ta aliyu ibn abi talib mafi girman abin da yake jiye wa mutane tsoron shi su ne abubuwa guda biyu ya ce abu na harko shi ne ittiba'ul hawa shi ne bin son zuciya abinda zuciyar ka taraya maka ta kitsa maka ka rika bibiya ika za ka yi bari ka za ka bari ba tare da katin tabi littafin allah ba ko kuma hadasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mafi hatsarin a bin son zuciya yana kai dan adam zuwa ga halaka kai tsaye akwai littafi wanda aka wallafa wanda yake da sunan zammul hawa imana zargin alhawa shine bin son zuciya saboda duk lokacin da mutum zai kai zuwa ga tabewa da asara da nadama idan da zai yi muraja'a ya tuntuno abubuwan da suka faru a baya zai ga cewa tabbas son zuciyar shi ce ta kai shi cikin matsalar da yake ciki kowane irin matsala ce ko ya zamanto a bangaren da ya shahi addini ne ko bangaren da ya shahi rayuwa ko bangaren da ya shahi zamantakewar shi misali da al'umma da matan shi da mutane aikin shi ne kasuwanci shi ne wane ne shi ne za ka ga inda ɗan adam ya shiga cikin matsala to inda zai bibi wannan matsalar zai ga tana tikewa zuwa ga wani abu wanda ya aikata na ba daidai ba kenan ya biye wa zuciyar shi abinda take zama shi ita kuma zuciya dama ammaratun bisu'i ce illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim a bin son zuciya daga cikin abubuwan da suke sa dan adam ya zamanto yana da yana bibiyar abinda zuciyar shi ta raya mishi abu na farko akwai jahilci akwai jahilci mana mutum idan ya zama to jahili ne fitik na bigewa da kota ba abin da ya sani a bangaren da ya shahi addini to ba abin da zai hana bangaren addini ya zama to kawai kwafsawa ne zai rikai saboda abin da yake aikatawa biduni ilmin ne ba da ilimi ba ne ba kawai a tsammahani ne ko yana zaɓin ko kuma haka shi ya gani sai ka karanta wa mutum hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka yau kuma yanzu ya za a ce kaza baya yi ba me kai zuwa ga wannan jahilci ya jahilci addini daga cikin abin da ke kai dan adam zuwa ga bin son zuciya son zuciyar nan idan ya haushi zai kai ka zuwa ga abbala bata za ka bace kamar abin da ke gaskiya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake ambata mana mutu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث har zuwa ƙarshen abin da Allah ya bari shi wannan mutumin ne ya kai shi zuwa ga shiga cikin bata shine bin a zuciyar shi abin da ta raya mushi ya hausa ba a dalilin haka ne sai bace son zuciya idan mutum ya biya shi yana kai ka zuwa ga fasadun ra'ayi ra'ayin ke zama tun ra'ayi ne lalatacce kai kullum in za a ba da tunani to za a ji tunanin ka kai na daban ne wani da kala ne daban saboda kawai abin da zuciyarka ce ta raya maka da shi ne kake aiki ba kana duba abin da ya kamata ba kuma cancanta ne ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa karkabi mutumin da an fanna kalbahu an zikirina wanda muka rafkanar da zuciyar shi game da ambatonmu a dalilin haka wata ba a hawa mu sai ya bi abin da zuciyar shi ta raya mu daga lokacin kuma sai zama to ra'ayin shi da tunanin shi gaba ɗaya lalatacce idan ɗan adam ya zama duniya da son zuciya son zuciyar da yana kai shi zuwa ga adamu lintifa'i bil qur'an ba zai amfana da alqur'ani ba za a karanta mashi aya sai ce a mu ba haka muka gani ba ko ba haka muka saba ba zai kore abin amma da ne da tunanin shi kawai zai kore da son zuciyar shi abin da zuciyar shi ta raya mashi shi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ambata mana cewa wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu lil ladina utul 'ilma madha qala alifa ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wataba mahwa su ne waɗanda Allah ya yi rihi a kan zukatansu sannan kuma suka bi abin da zuciya su taraya musu kenan bin abin da zuciya take kitsa wa ɗan adam matsala ne sannan duk mutumin da yake bin son zuciyar shi wannan son zuciyar yana kai ɗan adam zuwa ga kubbun duniya son duniya kawai in ka gan shi a waje in aka ka in wace irin rantsuwa ake bukata ka yi ka tabbatar da cewa wata maslaha ce daga cikin masale na duniya ya kawo shi imana ya zo ne ya kiyaye wani enteren shi na rayuwa karantse kawai babu abin da ya shahi halaka addini a cikin rayuwar shi in ka gashi a waje a tsaye to kawai duniya ce yake ma wannan kaɗan daga cikin ababen da sabubban da suke kai ɗan adam ko kuma irin abin da mutum zai girba a dalilin son zuciya shi na aliyu yake cewa abubuwa guda biyu nake je muku tsoro abu na farko son zuciya abu na biyu ya ce wa ƙulul amal shi ne dogon guri dogon gurace-gurace na rayuwa sai ya ce fa'ammatti ba'ul hawa aliyu yake cewa kaga abin da ya shayi son zuciya fayar soddo anil haƙi yana katangance mutum game da fahimtar gaskiya ya ce wa amma ƙulul amal shi kuma abin da ya shayi dogon guri fayunsil akhirata yana mantar da mutum lahira sai zaman to gurace-guracen duniya kawai ya sa a gaba yana cikin plan da tsari na yadda zai ci duniya shi yadda ya ga dama yana cikin wannan yanayi kawai mutu a hajji tsaye da shi bai tsara ba bai shirya ba bai yi tsammanin aka zai faru da shi ba saboda shi a lissahin shi duniya ce kawai ke lissafa ba a lissafa na baya lissawa cewa wala Allah malakul maut iya nan mana malaika mutuwa yana nan yana tsaye ko kuma yana nan yana jira shi ko kuma minti kaza mai saura duka wannan tunanin baya yi yana cikin wannan yanayin na ba dama na plan da tsari da kai kawo na yanda za a ci duniya yana cikin haka sai mutuwa ta same shi shi yasa ake so dole mutum mai imani ka zama to a kowane lokaci a cikin tsari kana cikin kimtsi na yaya za a yi ya zama to ko da mala'ika mutuwa zai amshi ranka a yanzu to baka da matsala tsakaninka da Allah subhanahu wataala sannan kowane ɗaya daga cikin mu ya tambayi kai shi inda malakul maut zai kwankwasa kofa a yanzu cewa zai amshi ranka kuma an yanzu baka saka hana shi ba inda duniya za ta haɗu gaba ɗaya baka saka dakatar da shi ba ka tambaye kanka idan da zai kwankwasa maka yanzu yaya alaƙar ka take tsakaninka da Allah subhanahu wataala to irin tunanin wanda yana taimaka wa adam ya rage buri sannan kuma ya zama a kowane lokaci a cikin kimsi yana cikin shiri na koda mutuwa za ta zo to bai da matsala sai aliyu yake cewa ala ku saurara wa innal akhirata ita fa lahira da kuke gani qadir ta'alat muqbila ta hada kayanta gaba ɗaya tana fuskanto ka kamar tana zawwa ne kamar kai kana tahiya ita kuma tana zawwa me za ku yi haduwa za ku yi eh muqbilatan tana zawwa yace ala ku saurara wa inna dunya ita kuma duniya qadir tahalat mudbira ita kuma ta hada kayan ta gaba tana tayi baya kidan duk lokacin da kake yin gaba kana tunkarar lahira ita kuma duniya me kake kara mata kana kara mata nisa kamar misali tahiya ce za ka yi daga wannan bangaren na wannan banci zuwa wannan bangaren na wannan banci a ce nan ne lahira nan kuma ita ce duniya sai aka halice ka kana tahiya kana tahiya kaga tahiyan da kake kullum mi kake ƙara kusanta kana ƙara kusantar lahira ita kuma duniya kana ƙara mata mi kana ƙara nisantar ta to haka dan adam yake rayuwa dukkan abin da zai wuce a cikin rayuwar mu ya wuce ya tsaye kenan kuma a cikin wannan tahiyar ce muke muna cikin tahiya ne la'alla ka zo tsakiya la'alla ka zo nan la'alla ka zo nan la'alla kana baki ma dab kawai lahira kuma na mutuwa ta zo kawai mutuwa ne za ka yi amma kuma kana tabbatar ka zo baka san ba inda aka sa gaba cikin rayuwa to irin wannan ne ba su dan adam da riske shi akan halin bai san ba inda aka sa gaba mana kai kokari zaman ku a kimtsa kake kowane lokaci kana jin cewa inda yanzu Allah zai kadarta maka mutuwa to tsakaninka da Allah ba za a samu matsala amma ka har haɗo watakila bashin mutane watakila wannan abin da ya shafi mutuncin mutane watakila kaza watakila kaza rigingimin duniya gaba ɗaya ka zo kalafta a kanka kana cewa ai a gaba zan gyara ai an ɗai kaza zan yi kaza zan yi kaza zan gyara kaza wace maka za ka kai wani lokacin Allah taimake mu gyara malai ce wa aliyu yake cewa wala takunu kar ku zamanto min abna'il ya ce wali kulli wa'idin kowane ɗaya daga cikin biyun nan da al'akira da a duniya balun tana da irin nata iya akwai 'yan duniya ko akwai 'yan lahira shi yasa yake cewa fakonu min abna al'akira har kullum ku zamanto daga cikin iyan lahira karka zama ɗan duniya za ka wulakanta ka tuzarta kuma ka ƙasƙanta kuma ƙarshe ya zamanto ka mutu a wajen Allah subhanahu wata'ala ba abin da ka shifka na alheri Allah kiyaye da aka fakuru min abna'il akhira ku zamanto daga cikin iyan lahira kenan masu kai kawo da guje-guje da dukkan wani abin da ya shahi kokari da hamzari akan cewa yaya za a yi lahira zan ta fita yau wannan shi da abin da ya kamata mutum ya kasance a kai malai ce wala ta kunu min abna'id duniya kar ku zamanto daga cikin ɗan duniya wanda kawai ku duniya kuka sa gaba ya za a yi ku samu ya za a yi ku tara ya za a yi ku kai matsayi kara ya za a yi ya za a yi ya za a yi kana cikin wannan ya za a yi na mutuwa sai ta zo maka kwaram kuma tabbas mutuwa za ka aliyu yake cewa fa innal yawma amalun wala hisab ku sani cewa a duniyar nan da muke ciki a yau amalu aiki ne ke saman kanmu aikin da azumi sallah qiyamul layl karatun qur'ani biyayya ga ma'aifa dukkan wani aikin da ka san aikin alheri wannan shine abin da ake so a yau mu gabatar da su a cikin rayuwar mu amalun mu ja mu ja kafahuwan mu sosai mu dar mu tsan mu da zaman so aikin lahira muke yi da gaske yace wala hisabun a yau a dan gidan duniya babu hisabi wanda wannan rishin hisabin yake sa wasu daga cikin mutane sai su shantake su bai da kawa suna da ce ai duniyar kawai a bar su su ci duniyar su yadda suka ga dama idan ka je can lahira in ma ya ta kasance ba suna gaba komai bane ba wanda yana nuna maka ɗalibi ya kai kimma wajen jahilci ya kai ƙololuwa ya kai magajiyar tikewa a wajen jahilci da rashin sanin me yake jiran shi a gobe kiyama da rashin sanin me yake jiran shi a cikin kabarin shi da rashin sanin in aka tashi gobe kiyama a ina zai tsinci kanshi wajibi ne mutum ya gyara fa innal yawma amalun wala hisab sai ce wa gadan hisabun wala amal gobe kuma ana yin gobe lahira gobe kuma ana yin mutuwa ta mutuwa ta mutuwan mu in muka mutu kuma hisabun abinda zai biyo ba shine hisabi wala amalun babu wani zancen aiki a ce ai ga wani bai gama aikin da yake a wani shakida yana cikin wani shanci ya kusa kammalawa a babu wannan ko kuma yana cikin wani aiki na adana alheri ya kusa babu wannan kawai kai kokari lokacin da Allah ya dokan maka lokacin da Allah ya yanka maka a cikin rayuwa ka aikata alheri in ka wuce ka tahi to yanzu hisabin waɗannan kwanakin da ka bari a baya shi ne za ka iske kuma a gaba malin cewa al'anasin radiyallahu anhu qala at-taswifu jundun min junudi iblis min junudi iblis azim yace at-taswif at-taswif shine asallu zanyi anan gaba zanyi gobe zanyi in an jima zanyi an na girma zanyi an ne aure zanyi an ne wane ne zanyi an ne kudi zanyi an na samu aiki zan yi shi na ta su'i bayan allah a taimaka aiki kaza sai ce akwai su alajuwa ne akwai suwa ne kadirwa ne kadirwa ne a cikin aljihun kana da jika guda wannan jika guda za ka karɓo ko dala 20 ka bada wannan shi ne kai ma abin da gudunmuwa da za ka makanka ba ka san ba ka kai matakin wancan ko kuma ba za ka kai ba kuma kamar da bahaushe yake cewa alamar juma'a mai kyau tun daga laraba ki gane da to alaman cewa za ka yi alheri ya zama to kaɗan ƙin da kake da a yanzu juhudul muƙil bi ma'ana ƙoƙarin wanda bayyada wanda ƙoƙarin iya da matsayi na musamman a wajen Allah ya zama to za ka iya hudawa ka bada a cikin ɗan kaɗan ƙin da kake da alama ce akan in ka samu da yawa za ka bada amma ka yau zai na ta ai in na kuɗi zan yi kaza yanzu shi kuma ko ɗalbiyun shi addini bai kada karuwa da ita to wallahi alama ce daga cikin alamu ko ya yi kuɗin wasu yadda hali ba da can da Allah yake ba mu labarin waɗanda wanda yake cewa la in atana Allahu min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min maza min as-salihin falamma atahu min fadlihi bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun suka ce in Allah ya ba mu arziki muka yi kuɗi za mu gina masallaci za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza kamar da za ka samu a yanzu ana haka ka ji mutu yana cani in Allah ya mu kuɗi kaza da ni a in ma kana da niyyar bi ɗan niyyar ka cikin zuciyar ka sannan ɗan kaɗan ɗin da kake da ka riƙa bada wannan alama ce aka in ka samu da yawa za ka yi amma yanzu ma kana samu wani abu ɗan kaɗan kuma kana cewa in Allah ya bani kaza in na kai alhaji wani ko in na kai matsayi kaza ni abin da zan yi da yawa ne a wallahi baka sani ba la'alla za ka iya kaiwa wancan matsayin kuma ya zamanto daidai da yan biyu ba ka iya hudda bangaren da shayar biyu allah ya ta lokacin da allah ya ba su daga falalar shi daga ni'imar shi daga wadatar shi bakhilu sai suka yi ruwa a dalilin haka kuma allah ya gadar musu da munahuci kai dai kai fatan kai kokarin aikin alheri kaza wato a cikin shi kai karkare da cewa an na samu kaza zan yi kaza a taswif jundun min junudi iblis imana a gaba zan yi asalli zan yi a ɗaya ne daga cikin rundunar iblis eh shugaban na shugaban shugaban shedannu gaba da iblis babban nasu to iya daga cikin hanyar da yake dora adam shi ne a taswif sai ta yi wuza za ka yi kaza ce a kai cika ma yanzu nawa ne gare ka bari wani ɗin lokacin kaza in haraka kaza ta fada sai kai kaza kana da wani abu kana za ka iya taimaka wa wani naka wani ɗan uwanka ko ta ɓangaren addini ko ta ɓangaren jini sai ci a bari wani ɗan kaɗan ne bari in haraka kaza ta zo aka samu abubuwa biya sai a yi wace wata kaza yawan zai zo aka nuna labari da haka abin da kake da kai amfani da wannan damar tun kafin damar ta kuce maka ya ce ɗalama so da yawa hada abihi iblis yana yaudarar dan adam bihi da wannan at-taswif din kenan da shi at-taswir kowane lokaci da kace maka bari gobe kai jibi kai gata kai kana haka har sai ka jika cikin gabani malik wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala ta'awwadu al-khaira kusaba ma kanku ayyukan alheri ka saba ma kanka aikin alheri ko da baka da kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama ma wani dan uwan ka ya dora wani abin abin shi a saman abin hawa ko ka kama mushi ya sabke ko ya zo yana tambaya ina ne wuri kaza ka nuna mushi duka waɗannan ayyuka na alheri to da da bai saba ma kai shi irin waɗannan ayyuka shi da abinda Abu Hurairah yake ta ta'awwadul khaira ku saba ma kanku ayyuka na alheri fa innal khaira adatun shi alheri da kake gani al'ada ce ɗabi'a ce wanda ya saba yake yin shi wanda ya riƙe abubuwa yana cewa sai ya samu da yawa zai yi to wallibu ne eh wani yake cewa shi baya agaji ba sai ya kuɗi na ce kai yanzu kana talaka ka baka agaji ba ɗan kai kuɗi ina kake da damar za ka yi za ka yi agaji baka da dama lissahi lissahi da haɗe haɗe da wari da ya sha maka yi a yanzu da baka koyi ba kai ba a kan daga cikin hanyar shida sai ce maka a kakai kaza bari kun kai kaza lokacin abin zai alhali kuma tarko ne kawai nashi fa innal khaira adatu wa iyyakum abu hurairah yake cewa ina ina jan kunnan ku wa adatu suwa min saufin aw min sauf yace ina jan kunnan ku akan al'ada ta suwa sune masu saufa af'al a gaba zan yi asali zan yi gobe zan yi in an zima zan yi to suwa min saufin yan daga mana mutum ya bar abu ya rika jan abu ya sa mushi al-mumatala shine mana kana gobe zan yi shi bi zan yi shine saufi aw min sauf yana a gaba zan yi a gaba zan yi kaza to wannan abu hore rake ta ina jan hankalin ku hankali da irin wannan dabi'a dabi'ar cewa a gaba zan yi sai asalli zan yi in akai kaza zan yi kaza wannan damar da kake da ta yanzu da abinda Allah ya mallaka maka da damar da kake da na rayuwar da kake yi ka yi amfani da wannan damar cikin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ka san ba abinda gobe da jibi za su zo da shi qala mahmud qala mahmud ibn ibn al-hasan wal mar'u murtahanun bi sawfa wa layta wa bi sawfa wa laytani wa halakuhu fi sawfi wal layti yake cewa wal mar'u shi da adam da kake gani murtahanun kaman jingina ne kama an bayar da shi jingina bi saufa walaitani bi saufa a sannu zan yi kaza walaitani kin tuna ina ma a ce na samu kaza da na yi kaza wahala ku hallakar ɗadan kuma fi saufi walaiti yana cikin wannan saufa a gaba zan yi kaza walaiti sannan kuma da cewa kai tuna ina ma a ce na samu kaza da na yi kaza duk irin matakin da kake addinin musulunci ya baka mabuta da damar da za ka iya aiki alheri tawaga aka samu ta waɗanda ba su da a cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya ba aikin allah ai masu kuɗi sun tahi da lada gaba ɗaya suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke sallah muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna bayar da sadaka da rarar dukiyarsu sai wanda Allah ya ce kuwa awa laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi ko kuma ta tasaddaquna bihi kuwa ai Allah ya ba ku abinda za ku iya sadaka da shi yace inna bi kulli tahmidatin sadaqa kace alhamdulillah sadaka ne la ilaha illa Allah sadaka ne subhanallahi sadaka ne Allahu akbar sadaka ne yace kai ka gama wani abinda zai cutar da wani a saman hanya ka koke shi daga saman hanya da wannan ba sadaka ne kaga waɗanda duka hanyoyi ne hanyoyi na aiki na alheri aka ce tabassumu ka bi wajhi akhika sadaqa murmushin da zaka ba dan uwanka musulmi shi ma sadaka ne kidan babu wani mataki na cewa sai na kai matsayi kaza ga qur'ani na aji ka dauka ka karanta da harafi daya lada goma za a baka kana da lokacin da zaka yi kaga ba dole ba sai abin da kai kake so kai tsammanin ta sai ya samu a rayuwarka tukun zaka iya alheri akwai hanyoyi da dama shi ne imamun nawayi a cikin littafin shiryanu salihin ya bude babi su kutum da guda yake cewa babi da ke magana akan a yawaitar ƙohohi waɗanda suke da alheri ne sai kawo waɗanda hadisan gaba ɗaya zuba a cikinsu malikin cewa man kanatil ayyamu tasiru bihi faka annama qad halla bil maut don mutumin da ya zama to kwanaki suna tahiya da kai kuma tabbas suna tahiya da kai rana ta hutu ta fada ta hutu ta fada ta hutu ta fada waɗannan kwanakin a cikin su muke muna tafiya muna rayuwa sai ce faka annahu qad halla bil maut to wannan mutumin da yake cikin wannan rayuwar ka kadarta mushi ma kamar mutuwan ta rige ta ka a gare shi kamar ta zo gare shi yake cewa lillahi lillahi durru fatan tadabbara amrahu faqada wa raha mubadiran mubadiran fawq yake cewa dan lillahi ya ubangiji subhanahu wataala ya zamanto ya haskakawa fatan wani matashin da tadabbara amrahu wanda ya kai ya kawo ya lissahi al'amarin shi na rayuwa ya gane matsayin shi a cikin duniya fagada ya yi sabko waraha kuma ya yi marece mubadiran fauti yana kai kawo a kan ayyuka suke managarta saboda yana jin tsoron waɗannan lokutan kasu tare a banza wannan mutum allah ya haskaka a gani shi allah ya alkinta rayuwar shi allah ya albarkaci rayuwar shi wannan kuma shi ne abin da yake wajibi lokacinka da kake da shi ne abin da kake da yana karewa ya kare ke da shi kenan babu wanda zai ara maka minti guda wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hadha al-mar'u abdullah ibn mas'ud yake cewa hadha al-mar'u yace wannan shi ne dan adam wannan shi ne dan adam wa hadhihi al-hutufu hawlahu waɗannan kuma abubuwan suke na mutuwa a zagaye da shi suna alfato mana abubuwan da za su kashe shi wanda ba shi ya jami su ba aka kawai zai mutu yanzu misali kana zaune wuri rufta ƙasa kaga wannan hapsu ne ko kuma a mutum ne wanda misali kana tafiya a saman abin hawa abin hawan ya yi wani hatsari da kai kai duk ma inda ɗan adam yake wannan ajali yana iya samun shi abinda baka kadarta ba baka yi tsammani sai zama to maka ajali ya tsaya wuta ja ta tsaye da shi yana jira tsanwa ta kama ya daga sai wani zuwa share shi gaba daya to wani shi ne ɗadan ko ba sai ka tsara ba ba ta abe tsara ba kuma kawai in lokaci ne kawai tafiya za to wani su ne hutu suna nan a kewaye da mu a zagaye da mu wani lalibin musulawa ta wani wani abubuwa ne ga sunan daban-daban abinda ba ka tsammani sai zama ka tashi hankali abincin da za ka je ka ba da kudin ka ka saya ka zo a dawa ka ɗauka ka sa a bakin ka sai zama to ka saman mutuwa abubuwa daban-daban mutum da ya sayi rawani ya naɗe kan shi saboda zahir rana ya hau saman abin hawa wannan rawanin ya shiga cikin abin tayan abin hawan wannan rawanin ya ba ku da shi zama to shi dalilin mutuwa ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء kaga ne da kudinka ne ka sai abin da zai zama maka sababin mutuwarka yace wa hadhihi hutufun hawlahu hawlahu shawari'un ilay sannan waɗannan abubuwan suke sabbaba wa ɗan adam mutuwa hawlahu shawari'un ga wasu hanyoyi ilaihi wanda suke kai ɗan adam zuwa ga wannan abin da zai zama mutuwa sababin mutuwar shi a cikin haka muke rayuwa dare da rana dare da rana a cikin haka muke rayuwa yake cewa wal haramu wara al sannan bayan waɗannan abubuwan suke iya zamantowa sababin mutuwa yace kuma Allah ga al haram shine suha ko da waɗannan duk Allah baka dawo ka kike tare su ba aika za ba aika za ba aika za ba to kuma a gaban ka ne akwai suha yana da jira za ka ratattake ka tagwagwaɗe ka zamanto ka zama wani abu daban sun ma'aisha ana wa halɓar akhar sai ka zama wani abu daban kamar ba wani bane ba kamar ba wacce bace ba yau da gobin rayuwa da hudowar rana da fada da ta mila shi wani abu daban to wannan adam ɗin dai shi ne dai wannan adam wanda wannan tsohon yake jiran shi yake cawal amal wara alharam shi kuma burace-burace da adam yake shi kuma yana can nesa da wannan tsuhon nashi imana ya tsuha amma gurace-gurace a cikin zuciyar shi ba su tsuha ba kamar da misali da malai babu wancan satin da ya gabata sai ce fahuwa ya amalu dan adam za ka same shi yana ta gurace-gurace ya ce wa hadihin hoto su kuma waɗannan abubuwan suke zama tuwa sababin mutuwa shawari ulilayi hanyoyi ne wanda za su kai shi zuwa ga wannan mutuwa sai ce fa ayyuha umira bihi akhadahu kowanne ɗaya daga cikin waɗannan hutuf ɗin abubuwan da suke zama zuwa sababin mutuwa aka ba da umarni to wannan abin zai zo ya ɗauke ka in ma bai ɗauke ka mutuwa za ta zo in ma ba ta zo ba mutuwa gadan-gadan za ta zo ta same ka amma kuma burin ka bai cika ba tada ba ran da burin shi zai cika sai ran da ya ji ƙasar ƙabari ta cika bakin shi haka mutum ya hankali da duniya fa'in akhda'atuhu alhutufu ko da waɗannan sababin sun kuskure mushi to qatalahul haram wannan tsuban zai kashe shi wa huwa yanzuru ila al-amal yana dubi zuwa ga abin da yake gure ne yana kallon gurace-gurace amma ba yanda iya dole ne yuri ya zauna saboda tsuba la'alla bai iya tahiya baya gani baya ji da kyau ko shi yayi baya to wannan shi ne adam wannan shine magana ta Abdullahi dan Mas'ud Allah kare ra gare shi malai ce waja'a fi kitab qisal al-amal ibn abi dunya kadhalika fi as-safhati as-sabi'a was-sittin an yazid ibn shuraik at-taymi qala kharajna hujjajan fawajadna aba dharr bil bil bil razba aiwa bil rabza yake cewa mun huto za mu ta yi hujjajar za mu ta aikin haji kira inji yazid ibn shuraik at-taymi yace mun huto za mu ta yi aikin haji muna cikin tahiyyar nan fa wajanna aba zarrin sai muka yi kicibus mana muka haɗu da abu zarrin a wani gari ko kuma wani ƙauye ana kiran shi da suna rabza suka haɗu da shi qa'iman musalli yana wannan ƙauye yana tsaye yana sallah yace fantazarnahu hatta faraba min salati muka zauna muke jira abu zarri libani yaushe zai kare sallar nan muna zaune muna jira shi har sai da ya kare sallar nan da ya kare sallar sun mu akbala alaina yana salam cewa sai ya huskanto zuwa gare mu kenan ya huskanto zuwa ga su abu yazid yazid ibn shuraik at-taymi fa qala sai abu zarri yake cewa yace halumma ila al-akhi an-nasih shafiq thumma baka yace halumma yace zuwa ga al-akhi an-nasih mana ɗan uwa wanda zai mana nasiha a shafiq wanda yake mai tausayi abu zarri gifari yake waɗin haka sun mabaka abu zarri gifari sai rika kuka kenan yana buƙatar nasiha daga yazi ibn shari attaini yana buƙatar nasiha a gare shi fashtar da buka uku sai kukan abu zarri gifari ya tsananta wakala yake cewa katala ne hubbu yaumin la'udu ya ce wallahi ya kashe ni son wata ranar da la'uduriku ban na iya riskan wannan ranar din yadda aka kai aka kawo wannan ranar ba zai iya kai ta ba kila aka tambaye shi wa ma yawun wani rana ce la'uduriku wanda baka iya riskan shi kala ya ce ƙulul amal shi da domin ƙulul a ce ɗan adam burin shi gaba ɗaya kaf ya cika to ranar ba zai yi wannan ranar ba in kuma kaga yana jin cewa zuciyar ta samu nutsuwa to ya bi Allah ne da ya bi Allah sai ya sabke waɗannan gurace-guracen sai ya rayu lahiya amma matuƙar yana hangar duniyar nan yana kwaɗayin da to ba abin da zai samu a cikin rayuwar nan ya cewa ya gamsu wa kana salman al-farisi radiyallahu anhu yaqulu salmanu alfarisi allah karin ragare shi yake cewa osbihu ala wajalin ya ce dirrin da na waye gari ina wayan gari ya ce ala wajalin ai ala haushi a cikin tsoro ya ce ina wayewan gari a cikin tsoro ya ce wa umsi ala wajalin sannan kuma mareci za ta iske ni hallon dai a cikin wannan halin na tsoro saboda bai san me zai iske a gaba wannan sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda ayoyin Qur'ani suka ta sabkowa suna ta bayanin Allah ya gafarta musu idan zaman to haka ne halin da yake ji game da duniya ina gani ga kai kaga wajibi ne tsoron ka ga duniya ya zaman to wallahi ya tsananta da tare da ana ta ana ta fafatawa kawayi gani sahiya tayi marana tayi mareci tayi lokacin ka yana karewa kominka yana ja baya a haka rayuwa take tafiya me ya kamata ka yi aiki alheri shi kadai ne mahuta duk abin da ka ɗauka wanda ba shi ba wallahi asara ce a gare ka da tabewa ka ga mutum ya tara dukiya iya dukiya amma mutuwar nan ba za ka bacci da shi ba dukiyar nan ba ta iya hana mutuwar ta ɗauke shi kaga mutum mai mulki ne duk inda ya huto kowa sai ya tsaya shi ake sauraron magana sai abin da ya ce mutuwar nan shi ita ma za ta zo wannan mutuwar ta ɗauke shi ba tare da ta saurara ba ba ruwanta da mulkin shi komin talaucinka za ta yi da kai komin wadatarka za ta yi da kai duk mulkinka duk komi kake takama da shi ba za ka yi kuce ba to niye mahuta ɗin akwai hankali abinda zai gyara maka bayan mutuwarka shi kada ne mahuta tun da babu wani abin da yake iya yin maganinta a cikin rayuwa مالك وجاء في كتاب الزهد للإمام أحمد وحلية الأولياء وقصر الأمل لابن أبي الدنيا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ثلاث آه سلمان الفارسي كتأوه غداؤك أعجبتني كتأوه غداؤك سنة بان ماماك دوريا أكم ماماك نسكي باني ثم أضحكتني وسنة بان دانيا suna bani mamaki suna bani dariya waɗannan abubuwan su ne kama haka abu na harko ya ce mu'minu duniya wal mawufi ya tulubu shi ne mutumin da yake ta gurace-gurace a cikin rayuwa wal mawufi ya tulubu mutuwa kuma tana nan tana neman shi tana nan tana neman shi shi kuma me yasa a gaba duniya kawai alhali kuma wannan mutuwa ita kuma neman shi take lokaci kawai take jira malakul mauti yana kai kawo a kan ɗan adam izini kawai yake jira na azayyar kawai zage gaba daga mutum yi hankali da duniya ya ce wa gafilun wa laisa bi mafulin an da mutumin da ya rabkana ya shagala ya zamanto kawai shi hada hannun duniya ce sa gaba wa laisa bi mafulin an amma fa shi ba a rabkana ba a kan shi bimana mutuwa bata mance shi ba tana nan tana lissahi da shi lokacin kawai take jira ta zo mishi amma shi kuma ha ghafil abu na uku yace wa dhahikun da mutumin da yake zaka same shi yana kyakya ta dariya yace mil afihi ya cika bakin shi da dariya wala yadri amma bai sani ba asakhikun rabbul alamin alaihi amradin anhu wai ubangijin halittu Allah subhanahu wata'ala yana halin yarda da shi ne ko kuma yana halin fusata da shi ina kai ina kyakya ta dariya kai da baka sani ba cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda da kai ko bai yarda da kai wadanda sallallahu alaihi wasallam ya mutu cikin safai ke cewa law ta'lamuna ma a'lam inda kun san abin da na sani yace wallahi da la dahiktum qalilan wala bakaytum kaseera yace da kun yi dariya kadan a duniya sannan kuma kun yi ta kuka saboda babu wurin da zaka zo ka zauna ka mai tsawa kai ta kyada ta dariya kai ka ce an dauko cikin aljanna an ba baka san ba za ka mutu baka san ba rayuwar ya za ta kare da kai kalubalen da yake gaban dan adam la yu'addu wala yuhsa bai lissabuwa kana ji yanzu kana gani da hankalinka da ƙawaruwanka da hannuwanka da kazanka ba ka sani ba zuwa gaba yaya abin zai kasance da kai idanun za su ci gaba da dawama hannun da kake da zai ci gaba da dawama ƙawar da kake za su ci gaba da dawama hankalin da kake da zai ci gaba da dawama duka baka sani ba kuma wai kai ne za ka saba wa Allah Allah shi mu yace wa ghafilun wa laysa bi maghfulin anhu wa dhahikun bil afihi wa la yadri asakhitun rabbul alamin alayhi amradin anhu yace wa thalathatun yace abubuwa guda uku kuma ahzanatni suna bakanta mini rai yace hatta abkatni har sai da suka kai ni matsayi da nake zubar da hawaye yace abu na farko firaqu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa hizbihi wal ahibba ya ce rabuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk in ya tuna sai ya ji ya shiga cikin wani irin kunci ɗaya daga cikin sabai ke cewa a garin madina ba a taɓa shiga farin ciki ba sama da farin cikin da aka shiga a ran da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina ya ce ko ba a taɓa shiga baƙin ciki ba sama da ranar da aka shelanta cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu to sahabbai iya ɗaya daga cikin abin da yake bakanta musu rai yake sa musu zubar da hawaye shine firaqu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hizba su ne waɗanda suke tare da maza Allah sahabban shi wal ahibba da masoya wal masoya yake ni su ne masu imani waɗanda irin jawin da suka rayu da shi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jawi irin na imani jawi na taimakonkoniyar juna jawi na tunawa juna sanin Allah da tunawa mutane lahira da nuna musu cewa kasu rafkan da kasu gafara a kan duniya wani jawi ya kai wani jawi babu amma ka duba irin jawi da muke rayuwa a cikin shi jawi ne na cewa dole mutane ko kuna so ko baka sai ko kafa cewa Allah ai a tele ai a salula ai a ina ne ai a ina ne abubuwan kafin cewa Allah ga su nan duk ba ka iya lissa masu to kai mu ƙara na irin wannan jawi ya zama to jawi ne yanayi ne wanda kawai duk wanda ka haɗa shi ne sai ya ce da rika maka wa'azi ne yake maka ka kadarta ka yi imajinin wace irin rayuwar nan wani irin daɗi ne take da tabbas za ta yi daɗi saboda ba abin da yake sa ɗan adam zuciya ta samu nutsuwa da gamsuwa in ba tana mata Allah ba to yi zama to ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku wa alamu anna fikum rasulullah ga manzan na Allah a cikin ku kaga wannan ba karamar rahama bace ba yace in ya tuna rabuwa da manzan Allah wannan abin yana bakanta mushi sannan yake cewa wa haulil muttali'i wa haulil muttali'i sannan kuma da tsananin tsayuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala al-muttali' ay al-mawqif yawm al-qiyama tsayuwa a gaban Allah ko kuma kace aw ma yushrifu alayhi min amri al-akhirah aqib al-maut duk abinda zai biyo bayan ka mutu yanzu bayan mutuwa abinda zai biyo bayan nan to wannan shine mafi in ya tuna wannan abin abinda yana bakanta mushrik kuma yana sashi ba bai san ba aya za a sashi kabarin shi a wani irin yanayi mutuwar za ta zo mushi za ta zo maka ne kana mai halin imani ko kuma za ta zo maka ne kana cikin halin kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma za ta zo maka ne ko da da musulunci amma kuma a wani yanayi za ta zo maka duk abin da ka mutu akan shi akan shi za ka tashi gobe kiyama ana cikin badakalan kaza da kuna kaza wannan kazan da kuke ciki a cikin shi da ka yanzu to a wannan aikin za ka tashi gobe kiyama kuna cikin hada-hada da harda-harda ta siyasa amma wani ɗari amma wani shari amma wani kaza a zagi wani aiwa ne ne kana cikin wannan adadin mutu wallahi akan shi tsakanin da gobe yamma ka sa dukiyar mutane ka mutu a wannan halin akan wannan halin za ta daga kana maganganu na batsa ka mutu a wannan halin akan wannan halin za ta daga duk abin da dan adam ya mutu akai akan shi za ta daga ka mutu kana karanta Qur'ani kana yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati kana yin sallah kana kaza kana kaza akan wannan za a tara kaga daga ran da dan adam ya tashi ganshi akan hali managarci wanda akan shi aka amshi shi alama ce daga cikin alamomin cewa ya yake kyawun cikawa kuma alama ce daga cikin alamomin cewa za a bashi littafi a hannun shi na dama amma adam ya aikata abin da ya dama yana cikin wannan ba dama ko mutuwa ta zo ta tafi shi yanzu ka duba irin abin da ɗan adam zai zo ya tara a cikin wayan shi na rashin mutunci yana sama abin hawan shi sai wani abu ya zo ya faru sai ya mutu ya tara waƙoƙi kala-kala da na bidiyo da wanda ake audio ne ake da maganganu na batsa da wane ne da kaza da kaza don allah wani irin cikawa ce kana da waya ka sa mata kod ba wanda ya sani sai kai za ka bude ka shiga ka kalli abin da ka ga dama ka huta ka saurari abin da ka ga dama la'alla in ka shiga ba za ka huta ba in ka shiga ba za ka huta ba ka loda irin waɗannan abubuwa a cikin wayar ka kuma sai mutuwa ta zo ba a jira haka goge ba a ce a bari a tsaya ka goge kuma yin su sai ka mutu a haka za ka mutu magaranka suna ɗaukan wayar za su ga duk abin da yake cikin wayar na abin da kai kake ga cewa ka yi ba wanda ya sani ga shi ne yanzu wallahi mu rika sawa zukatan mu linzami kar mu yi zukatan mu su yi wasa da mu ta mu aikata abin da kawai zuciya ka taraya maka kawai gaje ka aikata ka ka mutu ka bar waɗannan abubuwa a cikin wayarka ka mutu ka bar waɗannan abubuwa a cikin jihaz ɗinka kwamfutar ka mutu ka bar waɗannan abubuwa a cikin gasar abubuwa da yawa kar ka mutu ka bar wani balshi a cikin rayuwarka ko wani aibi a cikin rayuwarka yake cewa in ya tuna wannan abu yana sa shi baƙin ciki kuma yana sa shi yana sa shi kuka haulil al-muttala al-muttala'i imana abinda zai biyo bayan tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala ka duba a nan gidan adam za a ɗauki ɗan adam a kai shi kotu a tsayar da shi a gaba alƙali idan ba ya da gaskiya daga kallon shi alƙali zai yi akwai kaso da yawa da za a iya gane cewa wannan bai da gaskiya saboda bai da nutsuwa yana fama da wani firgici na musamman ka tuna tsayuwanka a gaban Allah duk abin da ka aikata yana ganin da ka aikata yana sane ya ƙara akan haka wakilai a cikin mala'iku su je su rubuta abin da ka aikatan nan ka tuna tsayuwanka a gaban Allah duniyar nan din yadda ta yi tsawo ta yi daɗi ta yi wane ne karewa za ta in ta kare kuma tsayuwa ne za ka yi gaban Allah subhanahu wataala amma ka tambaya akan abin da ka gabatar a nan gidan duniya to wannan haulil muqala mutun yayi hankali da shi wal wuqufu bayna yaday rabb da tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala la'adiri ya ce ban sani ba salman yake ce ban sani ba ilal jannati yu'maru bi aw ilal nar zuwa gidan aljanna za a yi umarni akan akai ni aw ilal nar ko kuma umarni za a kai ni gidan wuta yace waɗannan abubuwan an ya tuna su suna bakanta mushi kuma suna sashi ya hawaye baka sani ba aljanna za ka wuta ina kai ina dariya ina kai ina zalunci ina kai ina shagaltuwa da annamimanci yi da mutane kage sharri akan mutane surutai akan mutane zalimtar mutane cin dukiyarsu ina kai ina wannan baka sani ba aljanna zaka ko wuta zaka waja'a fi kitabi tadhkira lil qurtubi fi safhati 87 hadha al qawl walakin an abi darda wannan magana ta sake zawa a cikin littafin at-tadhkira na imam al-qurtubi a safha ta 87 yace irin wannan magana dai da Salman al-Farisi ya wani yace amma wannan magana ta zo daga Abu Abu Darda Allah kare da gare shi kenan ba daga Salman ba haisu qala lokacin da shi Abu Darda yake cewa yace adhakatni thalasun abubuwa guda uku sun sanya ni dariya sai yace wa abkani thalath sannan kuma wasu abubuwa guda uku sun sa ni na yi kuka adhakani mu'minu dunya wal maut yatlubuhu ya bani dariya kwarai da gaske na tausaya mushi abin tausayi mutumin da yake gurace guracen duniya sannan mutuwa tana nan tana jiran shi wa ghafilun bima laysa bima wa ghafilun laysa bimaghfulin anhu sannan mutumin da ya rafkana ya sa harakokin duniya a gaban shi laisa bi maghfurin anhu amma huwa malakul maut fa bai mance da shi ba bai mance da shi ba wa dhahikul mil afihi da mutumin da yake dariya kakakakaka ya cika bakin shi ya ta dariya wa huwa la yadri bai sani ba a ar a ardallaha am sakhidahu shin ya yardar da Allah ko kuma ya fusatar da Allah Allah yana yarda da shi ko kuma Allah yana fusata da shi to waɗanda abubuwa guda biyu ce suna bashi mamaki ko suna bashi dariya mutumin da bai san ubangiji subhanahu wata'ala ba ya yarda da shi ko kuma Allah yana hushi da kai ne ba sani ba amma kawai kaga ya cika baki yana ta dariya ko aka sai ce wa abqani firaqul ahibbati muhammadin wa hizbi yace abinda ya bani ya sa ni kuka rabuwa da masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka rayu tare da shi sai yace wa haulil muqala'i sannan kuma da tsananin tsayuwa a gaban Allah inda gamaratin mauti a lokacin gwagwarmaya ko kuma abin da ya shafi fitar rai kana rayuwa baka san bai yanda rayuwar za ta kare da kai za ta kare da kai ne a cikin hali na imani ko kuma za ta kare da kai a cikin hali wanda yake ba na imani ba shi sa wajibi ne mutum kana musulmi kana aikata ayyuka managarta ka yi ta'adda'a dare da rana Allah ya kashe ka akan musuluncin nan fizge-fizge da abubuwa na kafircewa Allah subhanahu wataala suna da yawa la sema irin wannan lokacin da muke ciki a yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti 'alan nasi zaman wani lokaci zai zo wa mutane yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira mutun da sahe kawai gashi nan mai imani amma zuwa marici ya zama kafiri wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ko kuma gashi da marici da imanin shi amma zuwa gobe da sahe ya zama kafiri yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya qalil zai iya sayar da addinin shi da wani abin da bai taka kara ya karya ba na rayuwar duniya shi in ya samu duniya komi ai mutum ya huto ya ma Allah ƙarya ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya saboda ya samu saman wani dan abin da bai taka ra ƙarya ba me zaka yi da shi duk yanda ka tara duk yanda aka kai aka kawo bane shi zaka idan ka tashi tahiyya zaka tahiyyan da ka zo wala qad jiktumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da ka tara ka bar shi a bayanka وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء wanda suke tsammanin za su cece ku ina suke ba wanda zai iya maka wani abu shi sa rayuwarka tsakaninka da ubangijinka subhanahu wataala ka sa a gaban idanka yaya za a Allah ya yarda da kai ba ya za a yi wane ya so ni ba ko wane ya yarda da ni ko kuma su wane su yarda da ni ko in zama kusantar su wane wannan ba tunani bane na mai hankali a cikin rayuwa kawai ya zai Allah yarda ne in Allah ya yarda da kai to an kare kuma idan Allah bai yarda da kai ba kowa ya yarda da kai aikin banza ne saboda ba zan iya tsina maka komai ba in malakul maut yazo ba zai iya dakatar da shi ba idan Allah zai azabtar da kai wannan mutum ba zai iya ba ya hana me amfanin soyayya da zai nuna maka ko biye da zai nuna maka ko kuma ka bata lokacinka a cikin rayuwa kana neman yardan shi ko kuma yin abin da zai soka me yake da shi mi yake da shi mi ya taka mi ya shi shi waye da zama to yardan Allah ne kawai a gaban ka ba haka yake cewa wal wuquf bayna yaday Allah tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala duka wannan yana jiran mu yawma tabdu sariratu alaniya a ranar da duk abin da aka yi a sirrance zai hutu karara kai ne ka laɓe kai kaza da hannunka aka yi kaza ba wanda ya sani a wannan ranar zai zama to karara yawa tubula sara'ir a ranar tonon asiri duk abin da aka yi ba wanda ya sani to a wannan ranar za a sani kuma sani kuma ala ru'usil khala'iq akan al'ummomin da suka rayu a duniya kabdin su wani dan wani shine aikata kaza wacce ir wani ta aikata kaza me zaka ce wa Allah duk abin da kake ga an yi a sirrance to wannan abu zai zama to karara a bayyane a gobe kiyama ta kaka bata ma lokanta lokaci kana wani koyi koyi kai kaza kawai ka zaka bi Allah ka zaka bi Allah kawai wannan shine bauta summa la yadri ila aljannati aw ila an-nar sannan dan adam din nan bai sani ba wai zuwa gidan aljanna zai tahi ko ko zuwa gidan wuta wa ka annabna adama mala yace kai ka ce dan adam min kasarati ma amadda lahu shaytanu fil amali daga cikin mafi yawanci saboda irin abinda kasarata yawan ma amadda lahu shaytan abinda shaytan ya rika ja mushi ya rika sa mushi fil amali na gurace gurace dogon guri wa ansahu baqtatal ajali ya mantar da shi ya mance gaba daya cewa mutuwa tana iya zauwa kwatsam yanzu ka duba ɗan wanda ake ba da labarin shi shekarar jiya wanda ya rasu ya taɓa tsammanin mutuwa za ta zo shi a wani lokacin bai taɓa tsammani ba an ce mota shi ma tana kunne ya sabka ya nuna inda za a ɗora mashi kota mutuwa ta zo ta yi da shi ta wani ta ce duniya maganin ta ɗaya ne ake alheri in ma in ta zo mutuwa halas dama a shirya kake amma ka zo ka sa abubuwa na rayuwa ka yi ta saba wa Allah ka ci haƙƙin mutane ka zalunce su ka ci mutuncinsu ka yi wane ne duk wani aiki na razila da ƙasƙanci da rashin ya kamata da wani saba Allah subhanahu wa ta'ala duka ka aikata saboda dai kai ka samu duniya ne yanzu ko a harkar siyasa na mu duba yadda ƙwaƙwalen mu suke akan harkar siyasa da ƙarerake da abin da ba haka nan ba mutum zai zo ya tsaya ya kwaɗi saboda kawai duniya amma shi a zuciye shi mata san ƙarya yake me za ka samu me za ka samu a cikin duniya in mulki ne za ka dawoma in ana dawoma kai ka zo idan dukiya ce dukiya ina za ka da ita in matsayi da ina za ka da shi yanzu shugaban da ya sabka kahin ya sabka gaba ɗaya waɗanda suke waɗanda aka ɗora ministorin suka kowa ya tauki ya sabka daga matsayin ya ƙari shi kenan an watsa hisabin abin da aka gabatar kuma iyana in alheri na iyana in saɓani shi ne ma yana nan ko ba zai goge ba kaga mutum yana cewa su za su yi abin da suka gada ba abin da ka gada ba ɗara min waye kai za ka yi abin da ka gada ba me aka aka yi ka za ka yi abin da ka gada ba mutuwa za ka yi rishin lafiya za ka yi kana raye sai a killace ka takamar da kake yau ɗaya daga cikin miliyoyi kan ni'imomin da Allah maka in Allah ya zage maka hankalinka a yau shi kenan sai da abin da kake yi kowa yake a ce ga kanan kanka iya nan kawon ka komin ka iya nan amma ni'imar ta hankalin Allah janye ta mi za da kai sai da abin da kake yi to shaɗin yana mantar da ɗanar irin waɗannan abubuwa wa an sahu ƙurbal maut yana mantar da shi mutuwa kusancin da take da warrahim sannan kuma da koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ka'annahu kai ka ce da adam din nan bi ma'manin yana cikin wani aminci ne da nutsuwa min an yantakila ila rabbil jalil akan cewa ya koma zuwa ga Allah wanda yake mabuwayi kai ka ce da adam ya dauki alƙawari tsakanin shi da Allah cewa ba zai mutu ba wa annahu rahilun ilayhi sannan shi dan adam din nan mai zuwa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala yana so ko baya so sannan wa annahu waqifun bayna yadayhi subhanahu wa ta'ala sannan adam kuma zai tsaya a gaban Allah mai girma da buwaya zaka zo ka tsaya zan zo in tsaya zaki zo ki tsaya kowan mu zai tsaya gaban Allah amma kowa hisabin abin da ya aikata daga ran da ka balaga har ran da ka mutu me ka aikata me kace ka duba fa bala'in da tashi hankalin da yake jira mu me kace misali ka balaga shekara 15 kai shekara 60 a duniya a cikin shekara 60 a hudu shekara 15 illa shekara 45 za a maka lissafin maganganun da kai gabaɗe a cikin su kam wuraren da ka tafi za a maka lissafin su kam inda Allah yake so ne ko inda baya so ne kudaden da ka samu za a maka lissafin su gaba daya ta ina ka same su ta ina ka kashe su hankalin da Allah ya maka me kai da shi ganin da Allah baka me ka kalla kullun da Allah baka me ka saurara komin abin da aka maka na ni'ima sai an tambaye ka kan shi aiki yana jira mu ba na wasa ba wallahi wajibi ne mu gyara wa annahu wa annahu waqifun bayna yadayhi bayna yadayhi azza subhanahu wa ta'ala wa yurwa an abi darda sannan kuma ana rawaitowa daga abu darda annahu annahu qama ala ala ala daraji dimashq ya tsaya a matattakira ko kuma kace wani murin haduwa na jama'a a cikin garin dimashq fa qala sai yake cewa ya ahla dimashq ya ku mutanen dimashq ala tasma'un shin ba za ku saurara ba min akhin lakum nasihin game da ɗan uwanku wanda yake nasiha a gare ku inna man kana qablakum ku sani cewa wa kahin ku ku zo kurayun nan waɗanda suka gabace ku kanu yajma'una kathira sun kasance suna hada dukiya da yawa ai ta hadawa ai ta hadawa kada alhakum takasu kawai wannan gurin ne na atara ai kaza shi to al'ummar da suka gabace ku sun yi wannan wa yabnun kuma suna gine-gine mashidan gini wanda yake gini na ƙi da ƙara irin ginin da yake da hawa-hawa gini mai ƙarhi shine mashid sannan kuma wa ya'malu na ba'idan kuma suna da gurace-gurace na nesa suna ci an sun yi kaza ayi kaza an an yi kaza ayi kaza fa asbaha jam'uhum bura wannan abin da suka tara gaba daya ya zama to hallakeke wa bunyanuhum qubura gidajen da suka yi ya zama to kaburruka a gare su sannan yake cewa wa amaluhum gururan sannan gurace-guracen da suka yi sai zama ta musu rudi rudin cewa zan yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ka tashi ka tashi tara dukiya ya zama to ba ka ji ba ka gani kana cikin haka kuma ya kamutu dukiya ta taru ba kai abin da ya kamata ba kama kanka komi ba sai ka faɗi kamutu ka shagaltu da gine-gine ko kyalkyali-kyalkyali ko na maka mutuwa ne zama duka ya shagaltar da kai shaɗan ya zo ta zayyana maka ikaza ikaza kakkai kaza ikaza kakkai kaza baka ma addinin ka ba baka ma rayu baka ma irin abin da zaka kaddamar da shi a gaban Allah subhanahu wataala komai ba kawai da sunan kana da ne baka yi wani abu wanda zai zama to maka ba sadaka jariya samun ka da kai da akwai kinka da kai bai amfane ka ba me zai hana ka gina wani katafaren wajen da zai zama to maka zuhran taskantaccen lada har bayan kabar duniya ana karanta ayoyin Allah ana karanta hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci ladan su iske kai ke dama ci Allah baka ta abinda Allah baka a matsayin ni'ima wallahi mu nemi lahira da shi yace wa wa bunyanuhum qubura ga gidajen nan sun zama to kabarruka a gare su wa amaluhum gurura sannan gurace gurace su ya zama to rudi mana zuran gana wani abin da ya zama to rudi a gare su hadhi yace hadhihi adun yace waɗannan kaduwa ga adawa ne kad mala'atil bilad sun cika gari suna da yawa ahlan wa malan wa khaylan wa rijalan sun cika gari ahlan na iyali ne malan dukiya ne khailan dawaki ne rijalan mazajen ne sai ce faman yashtari minni al-yawma tarikatihim bi dirhamayn a yau a dauko wani abin da ada suka rayu da shi wa zai saye shi a dirhami biyu dan ya aiki da shi daga an dauko shi sai zama to abin dariya sai zama abin dariya saboda kana ga wani abu ne wanda lokacin shi ya riga ya kare yace wa anshada yaqul abu darda yake cewa ya zal mu'mil amalan wa in ba'udat ya kai wanda kake gurace gurace gurace guracen da wa in ba'udat duk da sun yi nisa sun yi tsawo yace minhu sun yi nisa daga gare ka kai ba za ka iya cimma wannan gurin ba wa yaz'umu annahu yahza bi aqsaha a daidai lokacin ɗadam yake raya cewa wai zai rabauta ya haza zai rabauta bi aksaha da samun wuri wanda yake na ƙololuwa ko kuma ka ce daraja na ƙololuwa in ma a dukiya ne in ma abin da ya sha shugabancin ne yana tsammanin wani wuri wanda yake ƙololuwa an na tafuzu taya za ka rabauta bi matar ruhu waika yake cewa da abin da kake ƙaunar shi wai kai conka wa ma asbahta fi thiqatin min layli adnaha a daidai lokacin da baka wayi gari ba kana da garantin samun abin da yake kasa da wannan da yake burin kai kana burin shekara 50 gaba kana burin shekara 20 gaba amma baka iya mallakan minti ɗaya wanda zai zo a gaba a cikin rayuwarka ba baka san me zai gudana a cikin shi ba baka san baya zaka tsinci kanka a cikin shi ba to ina ga ana kamata insha Allah ta'ala mu dakata kina sai mu tashi maganar Abu Abu Na'im daga Abu Darda Allah kare za gare shi waɗannan kalimat kalmomin da suke mana nuni akan wajibcin mu san abin da muke yi kowane lokaci mu rika tuna cewa mu inna mutuwa za kuma kabarin ne yana ne yana jiran sannan idan ka shi kabarin ba kwanta bane yake a akwai tambayoyin da za a maka imma ila jannati wa imma ila nar Allah taimake mu da yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata insha Allah ta'ala a rana rasudu mai zawa a nan a daidai lokacin akwai muhadara da za a gabatar tare da malam Muhtar na Durum wanda zai mana magana akan abin da ya shafi falala na azumi da muhimmancin ba da ayyuka managarta na sema abin da ya shafi ciyarwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka